الله ولي التأكيد ولا عقبة للمتقين ولا عقبة إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة daren laraba ashirin da takwas ga watan rajab shekara ta dubu biyu da ashirin da dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari biyu da ashirin da tara za mu tashi darasi na ɗari biyu da talatin da yi a wannan littafi mai albarka na allulu wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan inda muke cikin kitabu fada'il sahaba littafi ne da yake magana akan falalar sahabbai za kuma mu tashi kan falala halifa na uku shine Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala an malaiti babun min fadail Uthman bin Affan babun da zai magana akan falalar sayyidina Uthman dan Affan wanda an san sayyidina Uthman kamar yadda ake ta jin istokinsa wato babban darajar ta shine sirkin annabi alaihi salatu wassalam annabi ya aura masa ƴaƴansa habbi da ruqayya da ummu kulsum wanda da ruqayya tana auren zumunci akai mata tana auren utba ibnu abi lahab ita kuma ummu kulsum tana auren utayba ibnu abi lahab dai ya abu lahab suke aure kama wani iko Allah ba kai da dukuni ba ma ba sabi da su ba Allah ya saukar da ayar surar tabbata da abi lahabin wakab sai abu lahab ya kira ce in kuna so ku kyautata mun ni uban ku ku faranta mun irin cin mutuncin da wannan iya mun da addinin sa ku sake su saboda haka ko da rora kenan suka sake su suka sake su daga nan an san kamar yadda aka sani sai na Usman ya aure Ruqayya za ka ji yakin Badar ma ba ta da lafiya annabi ya ce zauna ya jinya ta bayan dawowa daga Badar da kwana uku Ruqayya ta rasu to bayan rasuwar ta annabi sai ya kara masa da Ummu Kulthum dan wata wannan shine um Usman bin Affan yana da mazaya falala da yawa amma kamar da littafin ya saba ya fi ɗaukowa shi kawai hadisin da yake ya dace da bukari da muslim kuma ba wai da yawa ba kaɗan ake wani ma aka zo wani sahabin hadisi ɗaya za a kawo kawai kwaɗaitar da kai za a akan wa ka san waye sauran kuma ka je ka duba wannan shine Usman ibn Affan za mu je wasu daga cikin falala da zai kawo al hadisi al وخمسمائة وأربعة وخمسون حديث ندب دليل يرجع سنة هدو أنا أبي موسى رضي الله عنه قال an karɓo daga abin musa lafiyari abdullahi bin kai Allah ya kara masa yadda ya ce kuntu ma annabi sallallahu alaihi wa sallam na kasance tare da annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi fi ha'idin min hidanil madina a wata gona ko lambu daga cikin lambukan Madina fa jaa rajulun fastaftaha ana haka sai wani mutum ya zo ya nemi a bude masa ya kwankwasa koba yana so a baki dama ya shigo fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce abu musa lashari iftah lahu bude masa wa bashiru bil janna sai masa albishir da cewa shi dan aljanna fa fatahtu lahu bayda abu bakr yace ina bujewa sai naga ai sai da Abubakar fa bakartuhu bima qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ne ba bishara da abinda annabi kira da mun Allah tabbata a gare shi ya faɗa fa hamidallah sai da Abubakar yace alhamdulillah kun ga bai sa shi dagawa ba bai rika yawo yana unguwa unguwa yana cewa duk kowa ya je ya kurumin sa na tsaya ba sai na abubakar duk da wannan albishir din da aka yi wannan cewa ɗan aljanna ne ki kara ma tsora sai ke sai zama bainal khawfi wa raja kara zage dan tsaye ba wai sakin jiki yayi ba amma abin mamaki za ku ga yanzu wato abubuwan sun ƙara yawa mafi yawanci iza ko kana da sha'awar tara su ma ko ta haƙura saboda mafi yawanci masu wannan tara su ma yanzu ƴan ƴan holewa ne da sunan addini ko kun sani shi yasa ka ga ai kwalkwal ba haramun bane ko amma a lokacin da kawari suka fito su suke yi sai aka hana mutane saboda sifar ce to kai ma sai ka guji tara wannan gashin saboda kar kai kama da wayannan shashashen samarin da suka raina Allah ba ɗan kowa Allah ne tabi'a ce ne yanzu ko kwanan nan da suka zo ai kun gani mafi yawanci za ga a group din to mutum 30 kowa ya tara zuba da trouser da t-shirt ko to saboda haka sai ka kiyaye shi ana kaucewa kofofin tuhuma ne ba za ka je teburin da ake ji da giya kai a kawo ma mulkina ka ce wani ba zai zarge ka kai ma giya kake sha ba ko ba haka bane in wani ya je unguwa ya ce ya ga kana shan giya ba ka da zai kai tarar tarar ki ba ka da wabuda an fahimta da kyau ko yawwa domin dai ba a cikin yan hindu aka ganka da su daura ko shiga gidan ba kai kada aka gani ka shiga gidan masu zaman kansu sai a kai wa'azi ka je yi kai kadai ya magana ka ce a cikin za mu kana ta hanyar ba wa'azi kake mu waje da da kai babu to mawadi da to kofofin to ma to shi ta aji domin zuciyar da adam ba ta da kai baka je gurin jiwo ba ba zai kala ba wallantana ya ganka a guri to saboda haka sai a kiyaye gaskiya kuma kullum abin da nake faɗa ma ai ai ai tarin tuma yana da kyau amma a gurin mai gashi yana yana ba mai gashi kamar kuda ba ko ba haka bane gashin mu kamar kudaje to duk kofofin tuma a tushe saboda abin takaici wato akwai ban tausayi gaskiya yadda matasan mu yanzu suka koma kawai za ka ga yanzu abin da suke so kenan wannan saboda duk matashi mafi yawanci wanda ba ya san bin Allah za ka ɗabi'arsa da abin da aka zo aka musamman an zo da ke tantaka da sunan lada da a can babu ladan ba yana bibiya wani ballanta yanzu kuma sai ma wani ya yi samu lada abin da ya janyo farkon shigowar a matasa suka shiga kenan saboda za a ce in kai mutu'a kana da lada zina wanda yake nema da an ce da lada ya ka ga dole a shiga yi wata ran lami wata tafiya muna daidai kura sai dai ban je yake tsokana wani mun tsaya daidai kura na wanda je dai ko sunan gurin sai yake ce masa ya abun ya akai kai wannan karan kai ka je ko yake ai na fita suna ta yi rajin ban fahimta bai ce ai na fita sai ya ce masa ba ku je tattaki ya ce ai na fita sai ya ce masa dama mata ne suka kai ni kuma na haƙura na fito wallahi da kunne na ina zaune yace dama mata ne suka kai ni kuma na haƙura yanzu na fito sai mu da muka yi gaba nake cewa sai ya ce na san ba ka gane me nace ai ba zance na bane sai ya ce ai shi a yi yace shi ya shiga ne saboda mata kawai amma yanzu ya haƙura ya haƙura to yin wannan ne yanzu an fito da wasu abubuwa na cewa in ma ba ka laifi sun yi ma lada zai wannan abin da kake yi sai ji sa matasa da yawa sai karɓa abu sai dai kawai Allah ya ce to kaga sai na abubakar ga certificate a hannu amma wannan bai sa shi dagawa ba shi sa aka yi ta bai certificate din profile din sai ya cika da takardun aljanna kan gurin a ce ma dan aljanna ne kana matsa ka kuma ji an ce ma ne da saboda ya san a ba a kankan cewa Allah بين الخوف والرجاء لا تيأسوا من روحه وليائسون الكفر ولا تأمنوا من مكره والآمنون الفجر ما بين خوف ورجاء تكون نفس بررة haka imamu shafi'i yake to wannan shi ne to kaga yau Allah godiya yace sun ma da rajulun fatabtaha ana haka ce ga wani mutum ya zo ya ne ni shi ma a bude mar fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi yace iftahlahu wa bashiru bil janna bude mar shi wa kai ba albishir da aljanna fa fatatu lahu fa idha huwa umar ina bude wa sai daga umar dan khattab shi ma ya samu certificate din nasa فأقبلته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم shi ma na baki labarin abin da annabi ya ce fa hamidallah shi ma ba bai fara kuri ba shi ma sai gode wa Allah sun mattata rajul ana haka sai ga wani daban kuma shi ma ya nemi a bude mar fa qala li ibda lahu annabi ya ce da ni bude mar wa bashirhu bil janna kai ma albishir da aljanna kai ka san idan annabi ya faɗa me aka yi mar wahayi Allah ne yake gaba musu ne aljanna ne yake a faɗa yawwa shi yake amma ala balwa su tibu kama albishir da aljanna cewa abu ta wani jarraba da za ta same shi shi ki za aljanna ta je haɗu da bala'i tukuna da jarrabawa ko abin da ya faru ke sai da Usman kuna kallo ƴan tawaye daga Masar da Iraki da nan suka tattaru sai da tsara shi fita sallah kusan kwana arba'in baya fita sallah jin ranar ƙarshe yana azumi na fula suka haura yana ji alƙur'ani kafin su kashe shi don sun fara kai masa duka yana cewa ku saurara domin jin ƴaƴan bai ne ba ta yaji ko ɗaya a cikin ta ji ayi yana cewa ku saurara ni ba su rike annabi wani ya buɗe baki ya ce mun sani yace ni ne aka je babu ruwa yahudawa sun sa doka a rijiyar su ce mai kuɗi ne yawa zai biya yace ni na sai rijiyar gaba ɗaya na tsira bawa musulmi aka ce wa zai biya aljanna ta tabbata a gare shi ni na biya suka ce mun ji mun sani ni ne sirki annabi da annabi ya ba a ƴan biyu mun sani ya rika tuno musu abubuwa da ba kafin nan ya yi mafarki cewa ya yi mafarki da annabi cewa annabi yana cewa da shi yau tare za mu sha ruwa yake gaya wa ‘ya'yansa mata saboda haka wani kafin ya hankali kai mata tara sai sa ‘yan yatsu haka shine zaɓe mata ‘yan yatsunsa wa'yan wani ya soka mara mai jini ya fara tsatsuwa shine jini ya dira a kan musabin da yake biya fa in amanu bi mithli ma amantu bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayfikahum Allah daidai nan gurin sai jini ya tsatsi akai iya fa sayfikahum Allah Allah zai isar ma da su kenan to shine ko wannan shine bala'i da farko ne fara faruwa na ƙarshe kuma shi ne zuwan Nijar dama ba layi yi ne ban manyan fitattunu kada sai na Usman da kuma zuwan Nijar ta farko da kofa ta farko da ta ƙarshe shi ne ai matarsa ta ɗauki rigarsa bayan ya riga an masa shahada ya ya ba duniya ta ɗau rigarsa da wannan ragowar ɗan yatsun a jiki da jini a jiki ta tafi sha ta je da kai wa Muawiya ibn Abi Sufyan shi kuma kawu ne gurin da yana Usman kalul mu'mini ne kenan yana gani ya baje da kuka shi ne zo masallaci ana zaune tunda ba waya ana zazzaune sai hudu ba sai bude mutu rigar da yana Usman da jini da wannan in ya aka rika kuka to kun zo ne shine sababin sanadiyyar sabanin sayyidina Muawiya da sayyidina Ali domin a wannan zai yake to ka'ida da sayyidina Ali ya zama kaga ba zai yi a bar musulunci ba jagoranci ba sayyidina Ali yanzu an kace sayyidina Usman shine halifa shine halifan mu'minai da yanzu yan tawayen nan da yawa wasu sun je wasu na karkashin gwamnatinsa sun nan ke kuma bai san suwaye ba saboda haka sai na mu'awiya ke turo madina yake a ji a gaya sai na ali sai na ali ne fara turawa ya mamu baya sai ya a ji a gaya masa kafin ya yi mu baya ya fara zakulo yadda suka kake masa uwa a wurin shi kuma sai na ali ya mu baya a awalan kun ga kowa yi ta hadi ba a zama a ƙa'idar musulunci babu jagoranci sai da hadi yana nuna masa cewa idan ma za a yi bincike ka bari in zama ɗan gari domin mutanen nan da suka yi abin nan ni ba ba ban san su ba shi kuma yana kallon aya Allah ya ce wa man qutila mazluman fa qad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura saboda haka duk wanda aka ji abu da zalunci Allah ya ce mun sanyawa man majibinta lamarin sa wato damar ku nemo haƙƙin jininsa kan kowa idi ta haji sai da an yana ganin a kyale je kuma gaskiya ne abin ke tsari ko kai ka makaranta aka yi a matsayin ka na kudin zuba ran da kaje kace ai za ku gane kuran ku za to wallahi ba sun joji da na kananan staff ne za su mai lafi maganin ka ai kyalewa za ka har yan tsaye gobe nan ta zuwa kowa ka karanta yi sannan ka fara ɗaukan mataki amma daga zuwa ka fara to in baka wata ba waɗanda kake rairawa su za su kaddara ka yawwa to saboda haka wannan shine to wannan shine ya janyo sabani har aka yi tafe wannan shine tushe shine kadara ta riga fata ko wannan magana da ake yi ne kamar yadda albidaya wani haya ya ba da labarai masu taɓa zuciya a cikin littafin da ibn kafir idan mutum ya zo irin wannan labaran za ka biya ne kai musu addu'a domin duk ba da mutu a ciki yawwa kaddara ce ta riga fata kafin ta faru annabi ya faɗa ba inda za ka idan mutumin mutumin kirki ne ya ga umma da abba da faɗa to sai ne zo umma zai iya raba bai kuka ya roƙi Allah ya sasanta tsakanin to ba fitowa ba dole za ko ba ka rika kiɗa kana ba ba da ke ta hafi da gajiya ba ta da mutunci ko dai yawwa ko mu bari je ba ka miki na rike kafa zai yi sai dai ba ɗan kirki ba ne damuwa za ka shiga ko kwanan nan na ji ba da bayan garin na program ranar asabar ɗin nan ina ji wata sai da kanta ta bugo waya tana cewa da Allah sa ta addu'a iyayenta suna fada a ba ta shawara haka ba ta ce wani buram karim ya ce a ɗau nan bace yake zai kira ta bayan an gaba abu sannan kuma yake ke ba ruwan ki ta addu'a amma za a baki shawara haka ake yi amma ko ko ɗazu na ga wani ya rubuta cewa idan ko wane ne da waye wannan da yau abin yake rubuta to an suna faɗawa za ka goyi baya sai a wani shafi ne na gani aka ce aka haɗa baki da uwar da ɗan suka kashe uban eh gaskiya ne wani taɓa ji wani lokaci ma da malam umar sani ba je faɗo ne irin wannan ɗin cewa an haɗa baki da ‘ya'yan da uwar aka kashe uba. Shi wancan, wancan aiki raɗe shi suke yi, Allah ya ɗauka ya maka ba. Allah ya sauke, Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye. Su saboda kun ji farkon fitina. faida Usman yace sai gaji an ce gaba albishir da aljanna amma kuma ka gaya masa cewa zai haɗu da jaraba ana bujewa bai da Usman abu masa lashari yace ina bujewa zai naga sai ina Usman ne fa akbartu hu bima qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace na baki labarin abin da annabi ya faɗa fa hamidallah shi ma yace alhamdulillah domin alhamdulillah akwai wai alhamdulillah ne alhamdulillah to بنعمته تتم صالحا أبي إلهي إن بإلهي وكت الحمد لله على كل حال walau alhamdu fil ula wal akhirah farko da kanje duk ko Allah ake gode ko me Allah ya ma jaraba da shi shi zaka gode wa ثم قال سميت الله المستعان كني yace ina neman taimako a gurin Allah ya yadda shi ne ake cewa kaddara ta riga fata babu yadda za a yi ta faru shi kanka bai san me yake faruwa amma dai ya san da wata jarabawa ما يؤخذ من الحديث فضيلة عثمان وأنه من أهل الجنة فلا سيدنا عثمان في أهل الجنة نبي علامات سلك النبي على مؤمن كثير النبي فإذا أخبره واتو أخبر عثمان بما وقع فإنه كي أخبر عثمان بما وقع دومين يا باوى سيدنا عثمان لا بار بما وقع له أبا وجهه فاردي حديثي نقبة أنا أجيب الأشعري في قارن بياني جاكم وانسى إذن سنين annahu tawadda fi baiti abu musa lakari Allah ya kara masa da yace yayi alwala a gidansa thumma kharaja shi wa abu musa lakari din sannan ya fito fa qultu sai nace la alzaman da rasulullah sallallahu alaihi wasallam na race da Allah yau ba wanda zan lazimta gurin annabi kawai zan ne tun zaba dare wala kunanna ma'ahu yawmi hada zan kasance tare da shi a wannan yinin dawo gaba daya yau ba zuwa kasuwa kare yake faja almasjid abu musa lafiya ya tafi kasuwa fata ala anin nabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa a masallaci kai abuwan ya je masallaci ya tambayi ina annabi yake fa kalu ji suka ce kana da wata auna suka ce to yana je masallaci amma ya fito yayi nan suka nuna ma wata hanya fa karatu ala isrihi yace na fito na biyo bayansa na biyo gurbin da yake shine ifiri asalu anhu ina tambaya cewa ko kun ga annabi ne da din ne ga mutane da Allah kun ga wucewar annabi ne da Allah sallallahu ya ce ma ai yayi nan hatta da kala biyar ali yace yana da tafiya har sai da ya shiga wani guri wata gona da da wata rijiya take a cikin ake kiranta bi'ru ali sunan bi'ru ke kenan fajalatu inda albab yace ina zuwa wannan lambun ko gona sai na tsaya a bakin kofa wa babuha min jaridin kofar irin ta lambu da ake yace da zangarniya aka yi da zangarniyar dabino ka san kofofin lambu mafi yawanci har aka da itatuwa ake yi ko to da zangarniyar dabino aka yi hatta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hajatahu fa tawadda yace ina bakin kofar annabi ya gama bukatar sai alwala fa kumtu ilayhi sai na tsaya akan annabi alayhi salatu wasalam fa idza huwa jalisun annabi yana zaune ala bi'ir aris shi kuma yana zaune a gefen rijiyar aris wa tawassada qufbaha ya tsaya a tsakiyar bakin rijiyar kun san rijiyar irin mai bakin nan ce da ake yin ta ta su sama yau wanda ala iya zama sai ya a tsakiya wa kashe ba an sa tsayi sai yayi kaurinta wadallahu ba fil bi'i yadda ki kafafuwan da cikin rijiyar saboda irin rijiyar da irin mai suko wannan wanda za ga ana dan tsoma kafa ana ta ruwan haka sai zara kafar sai fa sallamtu alayhi yace sai ne wa annabi sallama thumma saraftu sannan na biyo fajalatu inda albab sai na tsaya a bakin kofa bayan na je gurin da neman sallama sai na jiyo kaga akwai irin ladabi da hankali dan ka je gurin babban mutum bayan kun gaisa kuma sai ka taso kamar gurin sai jiyo sai dawo bakin kofa wani ma bayan ka gaishe shi ai za ka nemi guri can je ka zauna ko to irin wannan yace sai dawo فجلست عند الباب نزل على باب كوفا فقلت تلك لا أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم يأتي يوم نين لقاد الكوفا عن النبي عليه الصلاة والسلام أهو إلا فجاء أبو بكر فدفع الباب أنا هذا كنت قال البيان سيدنا أبو بكر يزو يقوم كوفا فقلت من هذا نتي وعينا فقال يأتي أبو بكر يأتي أبو بكر فقلت سيدنا على رسلك أبو بكر أجل يأتي تداكدا ba a hankali eh shi ne magana da muka taɓa wata ran cewa don wani abokinka ne yanzu ya zama kwamishina kuma ya ajiye masinja kar kai gadara domin masinjan nan shi bai san ka ba in ka je karkata don wani zai ga hada duka shi za ka wallahi sai ka sai ka bar aikin nan shi ne sani ba cewa aka yi duk wanda ya zo kar ya wanke shiga abin da aka tashi ke to idan ka zo ya ce waye karka jawo shi in ba ka zo wannan tare-taren to yi wa abokin naka waya da ka ka zo shi ka zo ya shigo da kai sai ka zauna lafiya ba lokacin sai ka ƙara martaba tun da martaba kake so gurin ma tun da to sai gane kai abokin wani ne amma yanzu shi bai san ka ba aiki sai yake to wannan a ƙarƙashin wannan hadisin mutum ya fahimci haka ko ba ne damu ba dan ka je guri an hana ka kira eh in ka san mai damuwa ne kai to ka bi restaurant ka fara yin waya ka ce to zan zo ni ba ba na son tsaye tsaye to shi kenan gani na zo kana zuwa a zuwa shigo da kai ko ya gaya ba sun da za ka ga wani wani ma zai zo ya ce ina wani gani nan kana huti kana mujurai a ce gani nan ya ce to an ce ka shigo kwarai kuwa domin umarni aka bayar da ni aikin da yake yi wani yana gaya mun security ne a wata jami'a yana ce mun an ce duk wanda ya shigo kana dauke kula hakan mata ce ga wata ita kuma permanent secretary sannan ba ta in ka sa gilas mai duhu ba a shiga tun daga ne yake ba ki shiga ba ka za ka ta san yiwa ce ce ko wace ce ki shi abin da haka ta ji kenan saboda haka wallahi ana ta shiga sai wa kawace waya ta fito tana zuwa wane ne tana tun daga nesa take faɗa waye wani mara mutunci ne kaza kaza kaza sai da ta zo dab da je ta wake da cewa mara mutunci bane mai aikin nan da kuka sai cewa kuka yi kowaye ya zo ni ko ku ce mun banda wannan ba wallahi a jeje ai ce ba ku ce mun banda wannan ba cewa kuka yi kowaye ya zo to kai yace to a rubuta goshin da a rubuta yace a ban gane komai bari cewa ku kai kowa ya yi zai yi kuma shi ne daidai irin wannan sai ki waya ko kuma a kai da kazo an zo shigo aka ce to wanda zai zo mai lambar mota kaza da kaza in ya zo to a kyale je wannan ka'idar amma tunda kuka yi umumi aikin da yake idan ya bari har yake cewa to dan ke nake wajen muka bari aka shigo aka dauke wani abu aka fitar da shi a bayan mota ba mu za a ce ba to irin wannan ne idan ka kalli wannan hadisin ko za ka ya nuna ma karka da mu ka je gurin mutum duk matsayin ka ka bi ni matsayi to idan dai shi ba watakila ma duk da zai iya yiwa kai ya san ka da wuri zai sanar ma gata amma ba san ka ba karka da mu shi in ya zo wanda ka je gurin nasa ya yi bayanin waye kai in ba haka ba wannan dan masinjan da yake karɓar dubu goma a wata shi za ka yi wa asara shi ne za a zubar masa da tasa madara to wannan shi ne to sai ce a ranar shi ka da ka ta tukunna ka duba dai abubakar fa sai da abubakar ya zo ka ce ya dakata ta ga al'amarin babba ne ثم ذهبت سنة نتبي فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستعجل تاجبو shi ya ba san waye Abu Bakar din ba ba zuwa yake wani ba sai na Abu Bakar ya zo yana neman izini kai ma ba gidan ka kana yin wannan kace mutum zai kwanta da rana yake kowaye har sai ka zai kowaye ya zo kar a kasha ko za ka ga masu jin magana aka ba a ce to yanzu dai bacci yake amma bai tashi ba sai dai idan ya zo zai ce kamar yadda ta gaya muku wata nan mutum zuwa gurin malam jafar Allah ya ji kansa da rana to yana da wani ciwon kai haka yana kwanciya da rana sai bacci to amma sai yake in dai matsalar al'umma ce bayan azab yace in dai matsala ta al'umma ce ko bacci nake na ce wa ga ya wasu Zainab tashi
lokacin liman ya je ba da nasiru an samu matsalar kurzin din janareton kurzin baya yi a lokacin ga zafi ana yi shi ma abin da yake make nan yake ba damuwa in dai matsala ta al'umma din ce ko bacci nake a tasha to wannan shi ne فقال يجي أدله وبشره بالجنة يما تيجي نيكما البشر ده الجنة yace fa akbantu hatta qultu li abi bakri nabiyu sai da ga yawo da yana waka nace udukut wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yubashshiruka bil janna shiga kuma annabi ya ce a ga ma kai dan aljanna ai ya miji ga dadi ba barakala abubakar sai da abubakar ya shiga wajalasa an yamin rasulullah ma'ahu fil qub yana shiga sai ya zauna a me a dama annabi alaihi salatu wasalam a bakin rijiyar me yasa ya zauna a dama na me yasa sai na baka sai ya shiga sai ya zauna a dama Daniel Smith yawa matsayinsa ne kuma abu na biyu shi ne sai annabi alaihi salatu wasallam an shine liman ai na ku shine liman ko kaga na biyun da yana rubin shine na yi yawa idan ka dawo hagu ai za a yi limanci yanzu kai ne a hagu ko ba haka bane sannan lebun ka kuma a dama saboda haka sai ya zauna a nan sannan kuma ya san annabi yana san a tayammum يعجبه التيمون da mai jawa tana burge annabi to shi ta fara da wadan la rijlai bilbil kun gani yana gana annabi ya zura gaba ko shi ma sai zura naka su ba ga jira a ce wai me yau ga annabi yayi kaza da ya in dai yayi za a yi shi ma sai zura naka kawai ko ba ne shi ma bari ya zura la hawla wala quwwata illa billah كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعى النبي وكشف عن ساقيه ياي ساقيه قورنسا ثم رجعت يتي ندى قرينا فجلست نزورا وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني أبو موسى الأشعري يتي لنبدو لنا الولاء نابر أي ɗan uwana ƙanina a gida yana alwala akan cewa zai zo ya tadda ni wa qultu a rai na ce nake in yuri lillahi bi fulanin khairan to idan Allah yana nufin dan uwa na wani da alheri yuri da kawo yana nufin dan uwansa ya jibi shi ma Allah zai kawo shi wannan certificate din da ake raba a wai ana ta raba oba ba wai a ballanta da yake kai sauri kan eh yace bai da insanu yuharikul baba yace kawai ina zaune sai na ji wani mutum yana ta taba kofa فقلت سي نتي من هذا نتي واي wannan فقال عمر بن الخطاب ba dan uwan na da wani ce uban dan kaddab ne fa kullu sai yace ala risilika sai to ba an gani kai ba da kada sun maji ji ila rasulillah na tabu gura annabi alaihi salatu wassalam fa sallamtu alaihi wa sallama fa sallama fa qultu hada umar bin al-khattab yasta'dini sai umar dan kaddab yana neman izini fa qala sai annabi yace idan lahu wa bashiru bil janna idan lahu kai mafi izini wa bashiru bil janna kace kuma dan aljanna ne fajitu fa qultu udkhulu wa bashiraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil janna yace an ce ka shigo kuma annabi ya ce kai dan aljanna ne fa da kale ya shigo fa jalasa ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil qut shi ma ya zauna kusa da annabi alaihi salatu wasallam a bakin riya an ya tari shi kuma a hagu kage yanzu tunna duk sun zo wajen lari gidan yi tambayar shi ma sai zira gababuwan su ciki yadda annabin ya yi wane mutum ثم رجعت سنة نداو وجلست نزونا وقلت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به هل يسوي كل غير ذنب وانزل إن الله يرى لكم الخير دواني shi ma Allah ya kawo shi fa jaa insanu yuhadikul baba yace sai ya ji wani mutum ya zo yana taba kofa fa kuntu sai nace mana haza waye fa kana Usman bin Affan yace Usman da Affan ne ma Allah shi fa kuntu ala rijlika nace kai ma ba a hankali fa jitu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akbartu naje gurin annabi alaihi salatu wasallam na baki labari fa kana sai yace in zallahu wa bashiru bil janna kai mar izini ka ba kai masa albishir da aljanna ala bar wasu bi amma shi ta da aljanna abu da wata jarrabawa babba da za ta same shi a me yasa sai da Umar ba ya kaje shi akai me yasa ka ta ta bar wasu bi buhu ba shi zai bambanci ta ta da ta yi na Usman sai da Umar kaje shi akai sai na Usman ba haka duk ya hada kai me yasa ba a kira su sayyidina Umar ai sayyidina Umar aka fara wa jihada me yasa ba a kirawo an maza rubutu da azan amma me yasa ba a ce cewa aka alabar wa tusibu ba shi na eh wannan musulmi ya gaba wani abu ne da zai zama fitina ga musulmi amma wancan dama Allah ne kabaru ne kake kafiri ne ba wani zancen fitina ko dan haka karin musulmi da kafiri an san komai zai iya faruwa yawa amma wannan ba musulmi a junan dangi guda shi da zama bala'i astagfirullah to sai ce fajitu na zo fa qultu lahu nace da shi udkhul shiga wa bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil jannati ala balwa tusibuk sannan annabi ya ma albishir da aljanna akan wata musiba da za ta same ka fa da kan yake ga bawajen al-kuffa qad muli'a yana shiga sai ga shi kuma baki rijiyar an cike fajalasa wujahahu min ash-shiqq al-akhar sai ya zauna a gefe guda yana fuskantar annabi alaihi salatu wassalam tunda ba guri a jikin rijiyar sai hakuri ya samu guri zai ce da Allah kuma matsa a jikin rijiyar za a mammatsa sai koma yana kallo annabi amma ya zanto annabi yake fuskanta kana sai ibn al-musayyib sai ibn al-musayyib yake rawi al-hadisi ne rawi hadisi ana bi musa da shi ya rawaito daga abu musa da shi yace fa awwaltuha quburu yace wannan zaman da suka yi gefen rijiya da sai na fassara gida kabarin kaburburan in ka je yadda suke a zaunen nan a bakin rijiya aka suke zaune a kaburburan su su uku fasara kuma ta yi don ka sai na Usman ai ba anan yake ba to wannan shi ne Usman bin Affan mun dai ji har faɗa yadda ba aka kaji ji mun faɗa a takaice kenan babu min fadaili ali bin abi talib radiyallahu anhu babu da zai magana daga wasu daga cikin falaloli na sai da Ali Allah ya kara masa yadda ana bi an ta bin abi waqas radiyallahu anhu an karbo daga ta da abi waqas Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila tabuk yake wata rana annabi ya fito ya tafi tabuka yakin tabuka ne wanda aka yi ta labaransa ka da san bai ba yau ba a gauda yakin ba amma za ka ga mai tarihin tabuka ya faɗi labarai iri iri har jini ne ya rika kwaranya ta kwatoci kwarai kuwa dokin da yin alima da kafa uku ya rika gudu a wannan jihar za ka jawo ruwa iri iri mai tarihin tabuka na dai iyaye za ka ga ana sawa wasu ma su ce kuka suna ji yakin da ba a yi ba kuma wai ka ga wanda wanda ba a yi ba wata kalaba aliyar to a nan ga wanda suke ɗaliban ilimi za ku ci samun gaɓoɓi sai matsayin na ala a matsayin haliba shi ne ya halifanci bakari yake أتخلفني في الصبيان والنساء يا رسول الله عندك أبن نجرة suke ƙananan yara da mata munafikai ne suka zo suka rika nuna yi suna shi saboda tsabar ba a damu da shi ba kuma daga kici ba ta sai a wannan abu da ya damu da yana yi an bai hijira a madina annabi ya ce ka zauna wannan surutun da aka rike shi kuma kawai je ya ba annabi alaihi salatu wasalam tun ba yi tare yake yanzu shi za a bari da yara ƙanana da kuma mata ala to annabi yana so ya lallashi shi yace ala tarda an ta kuna minni bi manzilati haruna min musa shin ba ka so ka zama matsayinka a guri na irin matsayin annabi harun a gurin annabi musa ba illa annahu laysa nabiyyun ba'd sai dai ka sani cewa ni babu annabi bayana wannan hadisi anan nake so a fito da abubuwa kaga wannan hadisin abu da farko da shi a tabara yi sai ta ce wannan hadisin ya nuna gaba ɗaya a ɗin ma goma sha biyu duk ma asumai ne a to abin tambaya nan mun ji dai sai na ali na sauran sha ɗaya a nan waye shigo da su sannan abu na biyu a wannan hadisin dai za mu ga cewa wato dalili sababul wurud na wannan dalilin da ya ga annabi Musa alaihi salatu wassalam sai na hadis ya bi annabi alaihi salatu wassalam saboda wannan maganganun da ake masa sannan abu na uku shin idan barin barin wani a Madina yake nuna cewa lallai kai ne halifa annabi alaihi salatu wassalam ai ba sai da ali kawai annabi ya taba bari ba kun ga annabi ya taɓa barin abu dujana lokacin da za a yi hajjin ban kwana abu dujana annabi ya bari shi ne halifa a madina shi ne za ba ku ce bayan annabi ya ba duniya shi ma halifa ba ne da ita sannan ya taɓa bari ya ɗaya da ɗan shi ma ya baki ya zama jagora a madina me yasa ba ku faɗa ba to bayan nan akwai irin shigoyi kamar da mai haji sunna ya kawo a cikin littafinsa za ku ga akwai abubuwa da yawa da suka kawo daga jagoran da suka kawo na cewa na kore shigoyi da ibn haji sunna da usman al-khalil in za ku iya tuna mun ta rubuta wasu abubuwa Allah ya zo wasu a cikin hikmatun yana tarihi za ka ga ya kawo mana wasu abubuwa da yawa karkashi abubuwan da yake kawowa na farko wanda zan iya tunowa na farko yake cewa a shi annabi Musa alaihi salatu wassalam shi da annabi Harun ubansu daya mahaifinsu daya annabi alaihi salatu wassalam da sai na Ali kuma dan uwa da dan kani kaga da bambanci abu na farko kenan sannan abu na biyu sai da Ali Allah ya kara masa yadda da annabi alaihi salatu wasalam da annabi ya gaya mai wannan kalmar shi annabi Harun tsakanin annabi Musa da annabi Harun waye ya fara rasuwa waye fara rasuwa annabi Harun shi ya riga annabi Musa rasuwa amma kuma tsakanin annabi da sayyidina Ali ba waye riga ta biya eh annabi ya riga shi biya shi ya bari har ya zama halifa na yi dokin wata tanda ko ta abin nan sun banganta ba tana nan ga maka ina ji to inda na yi rubutun na aje ta bayan wannan kuma bayan bayan wannan abin da ya shafi sayyidina ali da annabi alaihi salatu wassalam to kaga irin kamar yadda na faɗa ki wahatin da aka tattaro tsakanin annabi alaihi salatu wassalam da sayyidina ali da kuma wanda ake jingina tsakanin annabi Musa da annabi Harun bambance-bambancen da za ka gani suna da yawa. suna da yawa na rubuta ina ji abubuwa sun kai takwas amma kamar yadda mai minhaji suna ya kawo a cikin ya yake kiransa a ibn tabi a cikin minhaji suna na duba na ga duk ban gansu ba ko aljihuna na sa a ina jina wata inda na yi rubutun akwai abubuwan da mai manhaji suna ya kawo kamar guda tara wanda suke nuna bambance bambance tsakanin annabi Musa da Harun da kuma annabi alaihi salatu wasalam da sayyidina Ali to irin wannan abubuwan suna da muhimmanci gurin ɗalibin ilimi ya rike su domin ilzami ne musamman shi shekul islam da ya rika yi dangane da abin da ya shafi wato me ake kiransa wanda ya shafi ‘yan shi'a domin wannan dalilan suke buga wa mutane ce wannan dalilin ne ya nuna cewa annabi sai da halishi ya fi cancanta da ya zama halifa ba sai na abubakar ba wanda yana da muhimmanci mu rike shi zama ne yosin din zuwa lai kuma na rasa inda na saka ina ga tunda bamu ga bamu gama hadisin ba bari mu karasa sai mu tsara da ɗaya in Allah ya sa na ganta na kuma yosin wani tashi na zuwa to wannan shine alaka da an ta kula min ni manzilati harun min musa yake illa annahu laysa nabiyyun ba'd sai yace wa babu wani annabi a bayana kaga Allah madaukakin sarki ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum wa lakin rasulullahi wa khataman nabiyyin saboda haka babu wani annabi bayana sannan abin da zaka ƙara yin muƙarana shine ai kaga annabi alaihi salatu wassalam sai annabi harun ya riga annabi musa mutuwa wataƙila wasu ce da annabi musa ne gaba da shi ne ya riga annabi annabi haruna razuwa da shi ne zuwa hadisan nasa kamar yadda dama duka dukan su annabawa ne shi da gidan da ibnu taymiya ya kawo yace kuma tsakanin annabi musa da annabi harun yace duka annabawa ne wataƙila zai iya iske ya zare ya jiro wasu daga ciki na hudu kenan cewa dukkan su annabawa ne annabi Musa annabi ne annabi Haruna annabi ne saboda haka annabi zai iya gadan annabi zai iya zama halifan annabi abu na biyar na ba fara tuno wasu na biyar sai yake cewa kuma dukkan su Allah ya ba su littafi sun zo ne da saƙon Allah madaukakin sarki kaga ai annabi Musa ya zo da sako annabi harun ya zo da sako domin Allah madaukakin sarki cewa kana nasu ummatan wahidatan wa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa anzala ma'ahum al-kitab ko da littafin wani ka dora har dai ka zo da littafi ne har yau to annabi an sai da ali yana da littafi wannan wato mukarana ya rike yana kawowa tsakanin sayyidina ali da annabi harun tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma annabi Musa na gaba na shida kamar ina sinodium sai yake cewa kwatantawa da aka yi kwatantawa da aka yi tsakanin da suke cewa ai gashi na ce bi manzilati wato wato bi manzilati Musa Haruna min Musa sai suka ce inda wannan kwatantan ne annabi yayi wa sayyidina Abubakar annabi alaihi salatu wasalam ya ya kalle sai na Abubakar ya ce kai kai kama da annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam da annabi Isa sannan ya kalli sai na Umar ya ce kuma ya yi kama da annabi Musa wanda yake yayin annabi Harun din ba sai kuma mala ibn taymiya ya ce to tsakanin wayannan annabawan da aka kwatanta wayannan sahabban da su da annabi Harun su waye gaba kuna gane irin ilzamin da yake yi wai na abubuwan ɗalibin ilimi yana da kyau ka rike domin za ga aka zo idan ji a baya buƙatar kai ta jan aya ko hadi irin wayannan ɗan logic din su za ka rika amfani da su ala da kan ka ga idan aka zo ya gama wannan surutun na sai ka ce to an ji an ji na farko dai ba zai iya fito ma da inda aka ce ma annabi Musa a wato sai na Ali wannan hadisin ya nuna shi ma'asumi bane in an ji idan kun fitar da sayyidina ali to ina sauran sha ɗayan a hadisin domin sai aka illa annahu laysa nabiyyun ba'di shi kadai aka ce wato an ta kuna min ni bi manzilati haruna min musa kai kai bi manzilati har ba an ta kunu ba shi kadai aka yi magana ko ina kuka shigo kusan na iya tuno guda bakwai kamar abubuwa tara na rubuta sauran biyu na manta amma dai wayannan su ne ilzaman da za ka yi wa mutum ilzami idan ka faɗi kaza to bai sa ba ai kaza ba duk wanda yana da kyau a riƙe to shi ne ba abin da malai yake mana to me za mu koya karkashin hadisi fadlu ali bin abi talib wa manzilatuhu min annabi sallallahu alaihi wasallam fadlan sayyidina ali da kuma matsayin da gurin annabi alaihi salatu wassalam yace laysa fil hadisi ma yadullu ala anna ali al abbas bin abi bakr wa umar ka yawa kun jira kuma kin wani tabbata eh wala wa yace zali kawai wato zuwa yake Allah yace bake ni na tabbata ya zo an gare ku yawa to wannan wato magana cewa laysa fil hadisi ma yadullu ala anna ali al abdal min abi bakr wa umar wa uthman cewa wannan hadisin baya nuna cewa sayyidina Ali da sayyidina Abubakar ko kuma sayyidina sayyidina Ali gabe yake da sayyidina Abubakar da Umar ba da sayyidina Usman Allahumma salli ala Muhammad haji na taraf na tabbatar kuma ya ce yanzu nan na tunai eh to saboda haka wayannan su ne abubuwan da ake so ko da yake wato mutum ya rika istihzari musamman yayin tattaunawa da wanda yake yana tukar wa'annan sahabban na uku isbatu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa khatamun nabiyyi wa hadhihi min khasa'isi tabbatar da cewa annabi alaihi salatu wasallam shine karshen annabawa kuma wannan yana ɗaya daga cikin kususiyar annabi alaihi salatu wasallam cewa babu wani annabi bayansa babu wani annabi da zai zo bayansa wannan kususiyar wannan abubuwa ake kawowa don gane da abin da ya shafi sai na Ali radiyallahu ta'ala amma dai wayannan abubuwan da na faɗa na tabbacin kawai na suna na ƙarshe kuma shine na ƙarshe na tuno shi yanzu amma na manta amma dai idan mutum yana so ya same su da yawa in ka koma cikin minhaji sunnatin nabawiyya da al'awasin min al-qawatin na Abubakar ibn al-Arabi da kuma hatubatun min at-tarikh mun biya zama da shekara goma baya an za ku iya tunawa amma dai ya kawo wasu abubuwa musamman bi kwararre ne wajen warware shubuhohi na masu zagin sai na kam sai na Abubakar da Umar saboda wata manufa kawai wannan shine a nuna mun lokaci yayi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka kuskure Allah ya yafe mana insha Allah kamar yadda muka saba duk shekara an ka abin ya kama muna fara azumin muna littafin azumi to mun samu wani littafi bai da yawa amma kuma yana da tsada gaskiya kun ga yanzu matsalar littafi dubu ɗaya ɗaya wanda yake so in kuma Allah ya taimake mu wasu sun yi sacrifice an siyo to sai a raba wa ɗalibai wanda za mu fara yin sa a hidaya duk litinin muke yi litinin hudu muke so mu sauke littafin kafin ramadan kusan haka ake karanta shi insha Allah ta'ala za mu ta مختصر رسالة في أحكام الصيام أي an gane ko eh saboda haka wannan kamar da muka faɗa kusan dike kara ana samun bayan Allah da yi sacrifice a a ciwo littafin bai da girma amma ne mamaki ba da rage kuɗi ko da yake komai yayi kuɗi to amma dai yana da fawaid sosai ne ta duba da tabai na kawo karare da yawa kananan da tabai yawanci mukan dubo waɗanda da su yi mana mahimman wasu abubuwan da mun biya a baya ba mu ga da wasu abubuwan na fa'idodi to gaskiya wa'inda na duba su ne wanda nake ganin ya kamata a biya shi wannan mustasar eh yana da kyau kwarai da gaske in sha Allah litinin ne zuwa za mu fara biya shi magrib zuwa isha insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kafin da littafin ya samu za mu ta dan sanarwa wanda yake da kudinsa zai iya bawa wasu daga cikin yan aiki cin mu ko su malam datti idan kuma Allah ya sa an samar da shi to kawai sai dai mu rabawa ɗaliban ilimi waɗanda za su yi za a yi karatun da su muna fata Allah madaukakin sarki ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yi mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ka zauna da kasar mu lafiya marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara idan ta mu tazo Allah ka samu cika da kyau da imani duwan da suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya mu bukatun suna roƙon Allah da suna yin kyawawa da su da roƙawa su neman aiki da sana'a Allah ka tallafa mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamar ƴaƴan mu da yan uwan mu da suka kauta hanya Allah ka shirya mana su Allah ka samu gaba da duniya lafiya da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi talauci da kuncin rayuwa da ake ba da shi Allah ka yaye mana waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma tajib du'ana du'a mu'tana bi du'a rahmatika ya hadi ya salam سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم